sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina da malaman wannan magabata duka to karka dinga ganin wani na banza ne wani kaza ne wani kaza ne balagun har ka zo kana zagin su kana aibata su wannan ba daidai bane saboda haka waɗanda kake raye da su karka shagaltu wurin kokarin sai ka bulluko aibin wani aibin wani idan kullum mutane kana musu ganin mutanen banza kai ne kai ne kirki ko ƴaƴanka ne kai ne kai ne kirki ƴaƴan mutane duka na banza to malamai suka ce Allah zai jarabce ka da ƴaƴan banza kana ji kana gani kana rayu kuma Allah ya tsota rayuwarka kuma ya kasa shirya maka shi duk ɗaiɗe ce a hadisi kana ji kana gani ba kuma abin da ka iya dan me abin da kake fata wa sauran ƴaƴan halittar ke daga baki da suna ka halitta duka ta Allah ce yadda kai ma ba za ka so a taɓa maka iyalinka ba to alhalko iyalin na da ba salawatu kuma ya ce halitta duka iyalin Allah ne yadda kake kafa kafa da iyalanka ba ka so a taɓa maka iyalanka to halitta ita kuma generally umuman ita kuma iyalin Allah ne kana dangwala wani to ka dangwala ma Allah iyali yadda ba wanda zai tsungulu ba tanka ka yadda ba wanda zai tsungula ɗanka ka yadda to shi ma haka Allah ba za ka taɓa tsungula masa halitta haka kawai ya sa maka ido iyali kawai da Allah muna fahimta wannan da kyau to wannan na daga cikin baiti ne matukar muhimmanci da amfani wurin koyi mu'amala da tarbiyya wurin rayuwa ga basu da tsakanin Allah samu dace albarkan manzo Allah sai ke cewa la ta haka nan da muslima kar ka dinga wulakanta musulmi la tazkuran aibam ri'im kar ka dinga aibatan aibobin mutane aibon wannan kaza wa da kaza wala aibu minka kalura kai ma kana da aibi kuma aibin ana ganin aibin saboda idan kana so kai ma a dinga tona naka to shike da kaje warke da mutane idan ko ba ka so a tona naka to kai ma kai shuru kai it daga barin aibun mutane duk lokacin da zaka abaci kowa ka abace su da alkhairi zaka zaka ce wani yayi kaza kaza ka ce wallahi ko ni ba ba gani ba ba sani ba shi ne at-taghaful an yubun nas taghaful shine kana sani kai kaman baka sani ba shine kullun wajen guji ba wuce ko kai kullun wajen gu ko me ake sa ba dai lagi bane da go ba lagi bane go to wai ya ji zaka ta gudu wai da go oke na gani wato za ka sha zagi to ka zama haka akan aibobin mutane ka liƙe kullunka ka rike idaniyarka ba ruwanka da kwakulan kwakulan ai ta ne yayi kaza wa da yayi kaza wa da yayi kaza ba ruwanka Allah ka tsare mal farman shehu rabbi Allah ta'ala saka ladabin da ke cikin wannan baiti shine la tahqarat karka danga walakanta musulmi ko mun kaskanta ko da ko da kalma ce da Allah jibe shi haba kalle shi da Allah ai kalmar da Allah jibe shi kaskanci ne kalle shi ga mun kala wulakanci ne bai kamata ba a dinga samun magana da takriba magana da girmama da respectin tsakaninka da dan uwanka musulmi ko ya yi wani shi kalmar musulmi ko da kokarin ka ne ko da yana ƙasa da kai kai ko da almajirin ka ne kai kana malamin sa mafi dai gazawa kenan ko haka ko da ɗan ka ne ba laifi tahzir babu laifi akwai matakin da za a kai kai maganganu da suka mana tahzir gargaɗi da jan kunni kila wannan a wannan a matakin tarbiyya ne amma ta'dib akwai wannan idan ka ga a matsayin ka na murabbi idan ka ga level din mutum yana so ya wuce wata kima ta jin kai da alfahari kuma sai kaga ba ta hanyar da za a dakile wannan cutar sai an tozarta wannan ɗabi'a a cikin mutane to za ka iya wannan dan wannan maganin ba wai dan ne kuma cin mutunci da lamar fahimta wannan da kyau shi ne kwatan kwatan abin da Allah subhanahu wataala ya bada damar ai hukuban mazalaci a gaban jama'a da saddu zariya a hukuban barawo a gaban jama'a da saddu zariya shi a zuciyarsa a kashe wannan cutar sannan abu na biyu a hana wani don karya kwaɗayi da sha'awar ya aikata shi ne hikima bayan wannan ne kaɗai hikimar ba ana so a kashe wannan cutar ne so haka jin kai da alfahari da cika baki da kaza kaza da sauransu sai ka ga mutum yana neman wata kaza kaza irin da wannan kalmar wanda dai mutum ya ji eh ba fa komai din bane bai faɗi sai bai kai ba to daga nan sai ya jawo kai shi kai kana ganin kai kaza kaza kaza ne kai din kaza saboda ka kashe wannan cutar a cikin zukatansa to wannan ala sabilin misali da sa'adi da tarbiya akwai irin waɗannan abubuwa haka duka a ciki Allah ka samu dace alfarmar sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda amma normally tsakanin ba ta wannan bangaren ba ba ta hanyar ta'adili ba ba ta hanyar tarbiyya ba ba ta hanyar tafsiya ba ba ta hanyoyi wanda ake bi domin saitin halittar Allah ba Maulana Muhammad Rasulullah ya yi amfani da kalmomi da yawa irin waɗannan a cikin sahabban da malam a cikin sahabban sa Allah subhanahu wataala shi ma ya amfani da kalmomi da yawa irin haka domin jallayi da jallin layi ko ba sa wani a cikin tsakanin sahabbai wani bangaren wani kuma tsakanin ma Yahudawa haka haka ga sunan Al-Qur'ani isharuri da yawa irin wannan sunanan domin jallayi da kuma daƙile mu zuciya jin ƙoƙarin yunkura zuwa kan wani labal na girman kai da alfahari da abin da kama da haka suraka amma haka kawai tsakanin gani mutum normally ba wani alaƙa tsakani to wannan ba laifi a laifi ne ka dinga wulakanta wani ko kana kaskantar da shi ko ka ɗauki gaba da shi duk inda wani abu wanda ya haɗa tsakanin ku buƙatar ka kaga ka kaskanta shi a magana ka ci mutuncinsa wannan ba daidai bane Allah ka tsare mana farman sayyidina Rasulullahi haka karka kasance mai ainihin wulakanta musulmi ko ta kowace sifa karka kasance mai aibatar aibobin mutane ko ta kowace sifa idan ka buɗe wannan babu tsakanin kai da halitta to Allah ta lace a ga maka gaba ɗayan ka aibi ne completely completely ka aibi dan ba wanda zaka lake so uku da kyau sai ka ga aibi a jikin shi kana kura ido zaka ga a hanci ya dan bokaɗe ta ne kana dan ƙara da zaka ga yanan ya dan dususu ka koda ko budurwarka ce wacce ka fito to kana mata kallon minti ɗaya mai kyau sai kaga a nan da dade dan kaza aka yi nan nan ya dan bude ya kokoko dade ya dan siriri ne zai bi kyau dade farin ya dan fa haka ko wasa bane dade kin dan fa haka dai a dade kin dan fa haka kiba haka za ka yi ta ganin gyare-gyare a tunanin ga gowa ga wani ba wai kana ba Allah gyara bane dan ka gane ba wani kamili ne sai Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine kadai da insani al-kamil ko a halittar ma zakiyatan shine kadai yake da kamala amma kowa ka kalle shi gagan ka akwai na kasuri kaza da kaza ka amma banda Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to so ka dinda ka san haka kake da aibobinka da kaza kaza kala kalan aibobi ba sa kidayuwa to dan ga zaka ka yaya ta aibobin mutane idan Allah ya bude shafinka sai shiru Allah ka tsere malakul masir na Rasulullahi. Na. Ita fari ban ji raini, ai da yawa za ka samu abokin dattin tufafi da dattin fata, ka ga mutum kayan shi mutsu-mutsu fatan shi futu-futu, ko fatan shi fara fat alamun mai ma babu. alamar natsuwa babu alamar laushin fata babu kashar kashar washar washar alamar mai kenan talauci haka da ko sannan kuma jikin shi kayan shi duk kura duk kura rigarsa wannan shi duk kura da rigar shi da wannan shi duka kura babu tsafta babu karasa alamar da kiran alamar kaskanci da talauci alamar rauni ya ranta da shi shi ki ka to farba zittin raini da yawa ma abocin dattin tufafi biyu ma'ana ma abocin dattin riga da wando wannan ma'anar kenan wani ma'ana kuma tufafi biyu ana nufin fata da kaya duka tufafi ne fatar ka ta suturce maka jiki yanzu kowa ana kwaye fatar to kowa kalle ka so dai ce ihu dodo ko bane kare kallon ka da yiwa so da zai ga wani abu gandan dan kai ba nama ba kuma kai ba ba namun ba ko ko da zai kare garuwa an kwaye fatar shi ashe fata riga ne saraka fata tufafi ne sannan kuma sai a tufafin fata ko menene su tara wannan kaya to wanda zaka samu fata taka tayi datti tufafin gashi ma ya datti zidda brain kenan ma abokin tufafi guda biyu in ka taka ta fahimtar ka iya tufafin zidda brain ma abokin da tin tufafi biyu to riga da wando kenan alal misali in kuma riga da wando tufafi daya to kuma yin fatar jinna tufafi daya to ma abokin da tun waɗannan gabaki daya zaka same shi an gabara yayi kura ma'ana duk tufafi da sun yi kura fatar jikinsa ta yi kura saboda rauni saboda talauci saboda babu saboda kuncin rayuwa saboda halin kakane kai akwai da hadisin ash'asa aghbara ko yaqulu ya rabbu ya rabbu ko thumma zakara rajulun yadulu safara ash'asa aghbara sai ya da salatu ya ambaci sifar wani mutum yayi kura futu futu jikinsa yayi kura fata safara fat ba alamun nutsuwa ta tare da shi ba alamun jin daɗi shi ne ash'as aghbara dan kuma sai kawo aghbara kankanai ma'ana tufafin sai yayi kura saboda rauni amma walau aqsama bil maula abarra amma da zai ce na rade da Allah sai an girwa yanzu yana rufe baki binci uku sai kaga hada ya fada rugu rugu rugu rugu kuku sai ka ji walƙiya sai ka dinka fa ba ba kafin minti biyar an girwa a barra Allah zai kubatar da shi akan wannan rantsuwa kaddar rabau yace hadisi da annabi ne kuɗa wannan magana na fata mun fahimci wannan magana wannan hadisi me yake nuna maka yana nuna maka isharorin wasu hadisi na Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da yake cewa ala ukhbirukum bi ahli jannati kullu da'ifun mustad'afun walau akasama ala Allahi la abarra Nabi alaihi salatu wasallam yake cewa ashe ban ba ku labarin yan aljanna a duniya ba da ka ga su ga yan aljanna sai suka tsaya su laga ya mana mana sai ce shi da dukkan mutum ne rauni sannan abun raunatarwa da abun ya hau kai ya raunana shi shi karan kansa yana da rauni sannan duk wani abu wanda ya hau kai shi ya raunana shi ma'ana matan shi da eh bukatar matan shi da hawa kai shi rauni da abu ala zazu bukatar yayin shi da hawa kai shi musab afu bukatar wani da hawa kai shi rauni a karan kansa rauni sannan kuma abun raunatarwa ga dukkan bukatar wani wanda ya hau kai shi na fata mun gane shine ainihin da ifin mustad'afun da ya rauni a barantarwa amma law a kasama bil maula abarrahu da zai rantse da Allah sai ayi kaza Allah sai ya yi saboda garin girman shi a wurin Allah da kuka sai kaga wanda kamar shi irin sifofin bayan Allah nan da ake ganin kamar manzaye wulakantattu ko amma idan suka ce Allah kar aika na wala ayi na faɗi kissan wata mata ainihin a kasuwar Masar ne ko Baghdad ne ko kwanaki can damuna kamar haka damuna ta tsinci kusan wata biyu ba musu ba ko ɗaya ba sai hadari ya ya ya dan koyu za a yi ba kawai shi ke sai su ga fayo hadari ya wuce sai wata rana sai wani ya manta da wani abu a kasuwa sai ya budare budare ya roƙa ka bude mai kasuwa ya je rumfansa zai ɗauko abin da ya manta sai ya ji kamar ana motsi a ɗayan rumfan kusa da shi sai ya tsaya sai ji sauti kuma sai ji sautin mutum sai ya tsaya sai ji kamar magana ake da hankali sai ya tsaya ne sai ji magana ya fito da gudu yana so kuma gida da gudu saboda hadari ya hada ta ruwa mishi dukan tsiya sai ta ana ta ubangiji kar ayar wannan in aka yi wannan ni da yana zan jike ni da kana zan jike ah ce kai kaman wasa yana daga ta ko sai ga darki ya tafi taurari ko su gudu sai ce la ilaha illallah sai ce oh sai ce to ya fasa zuwa gida sai ya ga waye a aikin sai kwana a rumfan kansu ya yi bacci da sassafe ko ce ga wannan dattijuwar ta fito da kayan haukanta bugunan bugunan ta shiga kasuwa tana tana da kayan hauka tana haukanta ako bilan ta koda ba sifa da sarki Allah ta mike ka na yi fa gabo haka ce a lafiya ce kaji kaji kaji abin da nake daga zai ce wallahi matan nan ba ma hukunci ya bace wallahi ba ma hukunci ya bace ni daga abin da na gani jiya da ji abin ka gaya da ke faruwa shi wallahi ta take hana ruwa a garin nan aka ce me kake nufi yace kaji kaji kaji kaji matan nan wani ya ce in ba a yarda da ni ba yau a kawo mota da taki da kaso a ba ta daki mai kyau ta kwana a garin ba ruwa ba a garin nan sarki ba za mu yasa dogare su samu wata da karfin tsaya tana duka tana sai duka aka tarkayo da karatu ta kanta da gurbin aka kawo ta gidan sarki aka ba ta daki mai kyau aka ba ta cin abinci mai kyau ta tsako a ranar a cikin ruwa aka kwana garin da sassafa an zo za a kara mata sha goma na jiki aka nemi ta aka rasa daki ta gudu to kaga irin wani ai su ne rufa rajulan ash'asa a gabar ɗin goma sa wani kana ganin mutum a wulakance da sauransu kai kana ganin shi a yaba shi yana ban ganin ka buri ko kai ne kake ganin shi buri shi na ganin ka a yaba kana ganin shi wulakantacce to zartacce kaza kaza da sauransu shi ko baka san abin da suke kira me suke kira da larabci na mutum sura abin da harkan harkan sufanci me sura abin ba tasarrufi ba na wance abin me sura abin irin juya hali din nan juya yanayin nan tasarrufi ne ko hasbunallah na wance sunan kalmar tasarrufi bari ya amfani da tasarrufi na tuna kalmar na amfani da ita shine fita fita daga wannan sifa zuwa tashabbuhi tasbihi tasbihi mun karanta mai tarbiya kwanaki ko da irin wannan mutum ya fita maka a rigansa ya fita maka a wata irin riga ana yi a kaskanci ana yi a duniyance sosai sosai kuwa ka iya samun wali a gidan karuwai kuma irin waɗannan waliyan wallahi wallahi sosai kuwa ka iya samun shi a gidan kasa kuma irin waɗannan waliyan eh kuma yana kan ake salwantaka surji na Allah ka taba gani da ba za ka ga aisas ba eh akwai wani wajen da ba za ka ga aisas ba gwamnati wa surji CID to ai su waliyan sai addini na Allah na hadara saka zai fito maka a siffar dan duniya zalla rikakken dan boko rikakken mene ne rikakken kaza kaza rikakken kuma ya girma aiki kila a can gidan arnawa ko ba ka tabo shi kuma wallahi waliyi ne ya fito maka a sarki ya fito maka a gwamna ya fito maka a dan majalisa ya fito maka a dan kaza kaza a duniyar can kenan duk wata siffa ta duniya wacce ta sani wanda kake gari kamar sai zallan dan duniya za iya gani a wannan siffa wallahi Allah zai aje wali a wannan siffa security Allah ne a wannan bangaren saka ka ce odar baɗin banza ka ce ɓarayin banza ka zagi wali ba ka sani ba ka ce sarakunan banza mututan banza ma ka dan banza ka zagi wali ba ka sani ba duk wannan abin da nake ga maka wanda ba ba a Najeriya dukka alƙur'ani wanda ba ba a Najeriya ɗaya ɗaya ko mutane kama daga layin sarakunan zuwa layin ma'aikatan zuwa layin kaza kaza zuwa duk zuwa layin yan boko zuwa layin masu zuwa layin yan duniya alƙuran duk babu wanda ba a yi zirin irin waɗannan waliyan ba a cikin najeriya kala kala duka kowane da tarihi sun haka duka ya ka ishara sun haka sai ka dinga iya bakinka akan abubuwa irin waɗannan sun taso Allah ta'ala ka samu dace albarkan manzo Allah wannan hadisi na farko kenan da Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi na biyu annabi alaihi salatu wasallam yana yake karfa da yake cewa rubba ash'af akbar zidbraini in tadabba'u adhu a'yun an-nas law aqsama 'ala Allah la abarrahu fi qasbihi annabi alaihi salatu wasallam yake cewa dai wala ka ga mutum mutu mutu futu futu ba abocin datti jiki da tufafi fata fata har ma idanun mutane suna kaura kai daga wani mana wanda ya gani so daya zai bukata ya kara kallon shi saboda kaskancin shi da ya mutse wasa amma da nake sa wallahi da zai rantsi da Allah ai kaza dan take wallahi Allah ne to duka irin wanda ya tabbata hadisan Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan a takuɗa shi a cikin mutane to da karka yadda ka ga mutum cikin kaskanci ka wulakanta shi musamman masu zuwa a sufafin almajira almajirai din majority almajirai za ka samu cewa ajiyayyun walwe ne Allah ya ajiye su da tare aikin kujerunsu tana nan zuwa nan gaba nan da za su yi aikin kai kuma kila nan da ka guda musu ko ka musu ko kuma su su aikin kai baka nan baka kusa baka ma san abin da ya sa ka zama haka ba sai kana jangwalan wani Allah ta'ala sai ya kira maka allura shi ke rubuwa in kuɗi ya sa ka musu wulaƙanci to kai kuma kila ana jefan ka da talauci har abada ba ka kai kuɗi billahi ne duk abin da ka tara sai a ce ranar hali ne a ce an jike ka ne a ce abokan nema ne a ce alƙuran duk ƙarya ne wani waje kai wata danja ta taka ko baka sani in sarauta ne yasa kai wannan Allah ya tashi sarautar taka in isa ne yasa kai wannan Allah ya tashi isa duk abin da kai wannan abin dan shi Allah ta'ala sai ya tashi an kana ji kana ga da abin bincike idan ba hada da wani wali kashi shi wanda zai leko gabanka da bayan ka yi tsin kayan matsalar ka ba to kai wasu aka zaka mutu sai Allah ta la maka muwafaka an samu da wani kashiki ya tsin kayo abin da ka taka sai to lokaci kaza kaza an yi kaza an yi kaza ai haka ne zaka sai to shi gare ka je ka warware wancan kullu sai ka zauna lafiya wannan shi ma an yi wannan ba adadi ba iyaka sosai ba ba dai ba ni ba sai ka zama lafiyar ka da Allah to ka kiyaye Allah a cikin bayan Allah da Allah bana fahimta da kyau sannan ba sharadi ne wai idan mutum yana wali wai ya zama muka addini ba ko zama muka ba su yi ba adda dai bolana rasulullahi ya rasulullahi mu mini zai jira ya ce zai yiwu ba za ba ya rasulullahi mu mini zai iya sata ya ce za ta yiwu mu mini ba ba fa musulmi wallahi mu mini ya rasulullahi mu mini zai iya zai iya mana uku zai iya cin haramu ya ce za ta yiwu sai a ce mu mini zai iya karya ya ce a na na mu mini ba da taɓa yin karya ba kuma abin da wannan hadisi yake nuna maka shine akwai wasu ɗabi'u wanda yake mumini yana muminan takansa ko ka cire shi a muminan takansa ba zai iya yin waɗannan abubuwa kuma yana nan a kujerarsa in ka jefe shi da wanda kai ma sai Allah ya jefe ka shi kuma kila lokacin da zai nemi Allah ya tuba ya wuce wajen ka kuma kila kana nan a cikin fatal fatal saka zai yi kaga bawan Allah waliyin Allah kuma ka same shi dan wannan halal din yana kaza yana kaza yana wannan da abu ne mai sauki a wurin Allah ko da duka shi ku jirin wulayi sawa annabawa ne kawai ba sa laifi ko musu kala zaratan wannan shine da ba su ba ku ne haka ruba ba ga wani wato wanda da yake nuna mana yana nuna mana kyautata wa bayan Allah da kuma ladabi ga bayan Allah kowa ka girmama shi ka ladabta shi gurgurdan abin da Allah ta ya aje karka burin da su karka ba mutane kuɗin gowar ka dinga aifata su kana cin mutunci kana kaza kana kaza wannan ba daidai bane Allah ka gyara mana sarbar sai ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saka wannan hadisai idan ka hada da wancan ma'ana wancan baitin da wannan hadisai tana isharantar da mu zuwa gabe zuwa ga ladabi ga halittar Allah gabaki daya me ladabin wannan baitin shi yake cewa abu da farko da ake so ka gane mafi yawancin mutane kaskantattu to mafi yawancin su waliyan Allah shi da ladabi da farko da ake so abu na biyu bayan ka san haka to kai ladabi ga duk wanda ka gaishe wani kaskantacce kaskancin talauci ko kaskancin ciwo ko kaskancin kowane irin kaskanci da kowane irin rauni to karka wulakanta shi ko ka ce zaka taka shi ko ka murza shi dan bai da karfi a abin da kake gani ba kwai ba wani to kila a nan ne wannan abin da aka hana shi kuma shi ne sirwala ta kasa wani kwarai kuwa ba dan da kuɗi bane kike ganin ba komai bane kila kai kuma kana ganin kana da kuɗi idan da wali da kila da yayi kuɗi yayi karama tunanin ka yin kuɗi shine karama ko to kila wannan talauci kuma shine sirrin wani ta kasa yana yin kuɗi an jira shi a kujera ba dan da sa kai da kyau wani kaje ganin wala kantacce ne to kila yana shiga wannan sifar shi ke an kira shi a wannan wulayar kuma saboda in ka wulakanta shi dan wannan sifar da kake gani to kai kuma kai wasa an haramta maka wannan sifar harama wannan shine abin da ke faruwa ba za ka ci ba gwargwado da kaskansu da komai amma wani shi ne mukaminsa wani kuma akasin haka ne mukaminsa yalwa ne Allah ya annabawa sarakuna ko annabi Yusufa annabi Sulaimana annabi Dawuda annabawa da kuma sarakuna Allah kuma ya annabawa matalauta sosai annabi Isa ko wa haka bane Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda shine ma ya roƙi haka da kai amma kuma dukkan za ka tarin ku suna da ittifaqi a kyawun da yiwu da halaye ga baki da amma wai a taisiri na rayuwa za ka samu wanda ya fi wanda wanda ya fi wanda ashe kenan kaskanci na talauci ko kaskanci na cuta kamar yadda annabi ayyuba misali yana annabi kuma ya rashin lafiya alal misali ko kaskanci na ba gata kamar da Allah ya annabawa a zahiri duk ba su da wani dangi ba su da wani isa a zai zahiri da sauransu ashe wannan ba shi ne gizan da yasa a gane wani dubu bane ko kaskantacce da auren Allah ba ba shi ne biza ba ta fata muna fahimta da kyau saka yawan kuɗi ko rashin yawan kuɗi dangi ko rashin dangi isa ko rashin isa girma ko rashin girma karɓuwa ko rashin karɓuwa duk ba shi ne biza ne ba saka biza ne shi ne husnul zulm billah wa husnul zanni bi ibadillah matakin farko abin da zaka ɗauka shi ne ɗabi'ar mutum daga nan ake fara gane mutum yana da mutum yana da kima a wurin Allah ɗabi'arsa da halayensa ɗabi'a ta farko wanda ake gara ake kwalitative ɗin mumini in ji malamai suka ce farko baya ƙarya ba za a taɓa samun waliyin Allah bai ƙarya ba ba za a taɓa samun ba kamar da ba za a taɓa samun mumini ba ƙarshe cewa idan har ka tabbatar kana ƙarya suka ce to ka ƙoƙarin kwaskwal tushen ka kai da Allah in dai ce ƙarya ba ana nufin ƙaryar magana kaɗai ba ƙaryar komai akwai ƙaryar zance akwai ƙaryar aiki akwai ƙaryar ƙaryar ƙudiri na ƙudirci kaza a raina a aikace ko ba haka nake nufi ba to ƙarya ce no in ji ban nifaka ne nifaka je mun ƙarya ne a'a na aikata kaza a zahiri amma a zuciyata ba haka nake nufi ba jibin ƙarya ne daga lokacin da har ke saba da aiki to an samu nifaka an samu nau'in ƙarya a magana a samu ƙarya a aiki a sifa a samu ƙarya to duka wannan sifatun ba a samu wani da shi ka sifa farko kaga mutum yana da takatsantsan wurin kiyaye gaskiya iya iyawarsa to sifa ta lissuwa mutumin kirki ne da alamun mutumin kirki ko malamai suke cewa ko da an mai ne gaggance da wannan sifofi sai kaga Allah ta'ala ya ba shi wani girma da wani ɗaukaka ko da ko na ƙarya ne in ya so zaka je ƙololuwa za ka gane na ƙarya ne lokacin da kamar yadda an yi faru a Najeriya ko ba ka wani da aka yi da kan gaskiyan gaskiyan gaskiya ne sai gaskiya shi ne gaskiya aka yi da kan kamar gaskiyan Allah ne daga lokacin da Allah ya so ka gwada a gani aka gwada kowa sai ga shi yana inna lillahi kowa sama kowa ya rufka to duka irin wannan yana daga cikin mawazin wanda ake ganewa sannan kuma zaka samu baya san ƙarya baya san makaryaci in larura ta sa sai ya zo da makaryaci to larura gyara ne ya zai gyara shi ya zai siyasa shi ya zai ɗora shi a ciki amma ba ɗabi'ar kuma abuta ne na mazunzurutun makaryaci kuma shi ne abokinka na kudda kurma a ce dan larurar ya za ya seta mishi wannan tunanin ya zama ana raguwa ana raguwa har ya kasance ala sabila tarbiya da da da da da da da gaskiya a samu sassauci a sunce masa wancan ɗabi'a duk yadda mutum ya kai ko mahaifinka ne ya zamto magaryaci to in ya kai mumini ne zaka ga kana kyamar wannan ɗabi'ar tashi ƙurewa ke to wannan yana da cikin sannan kuma sai sauran ɗabi'u gwargwadon abin da Allah ta laba mutum ta yi wa Allah ba mutum ainihin kyauta kuma sai ya hana shi lafiyar dare kuma wali ne ne sai fa komai sauki ta yi wa Allah ya ba mutum tilawan Qur'ani ya hana shi wuri kuma wali ne ta yi wa Allah ta'ala ya ba wannan ainihin azumi kuma ya hana shi salati da yawa kuma wali ne kofar haka shi Ibrahim ya faɗa kofar da aka buɗe masa kenan sai shi wata cewa duk goma da ga bude maka kana kana iya sarrafa cikin sauki sai yake to kallizimha kallizimce ta ka tsaya akan ta karka wata ne ba dole ne Allah ta'ala zai maka kyautan kayayyakin irin waɗannan kaman guda uku ba abu ne mai sauki ka sami kyauta uku kwarara ba ba abu ne mai sauki ba uku kwarara ba abu ne mai sauki ba wallahi kuwa haka Allah yake bawa ɗaya ɗaya ɗaya akwai wasu makarin ahlaki guda goma da annabi alaihi salatu ya yi magana insha Allah ta'ala yana rabawa ga bayan shi yana bayar da ita ga wanda ya so daga bayan shi na iya ba uba ya hana ɗa ya ba ɗa ya hana uba haka annabi ya faɗa da baki haka manzo Allah ya faɗa yace amma Allah bai bayar da ɗaya daga ciki sai ga wanda Allah ya nufe shi da sa'ada arzikin duniya da lahira ɗaya kacal sanadi ya faɗa a cikin hadisin gashi ne yana nan a cikin mun kawo a cikin anwar zakiya ko wani makarin akhlaq al-ashr to suna da cikin akhlaqu na akhlaqur rahma wanda Maulana Abu Abbas Tijani radiyallahu ta'ala ya faɗa yace da Allah yace tahallaqu bi akhlaqir rahma ku dabi'atu da dabi'un Allah ar-Rahman sai shi jani suka dabi'u da guda 360 360 shi da Allah ta'ala ke raba ma annabawa da wani wani annaba a bashi 30 wani a bashi 50 wani a bashi kaza wani a bashi shi annabi duk sai da shi 100% kan over 100 mai shi amma kuma zai wuya ka samu wani abin shi kuma an bashi wannan fasin ko wani a bashi 99 ko 87 ko kaza kaza haka haka haka haka haka to irin haka annabi ne kadan da complete 100 to da ka ga kuma matakin wali idan misali an ba wani annabi an bashi kamar 80 something to shi kuma matakin wali akan kadamin wannan annabi sai ba shi 70 something ko 60 something da cewa da karfin wulayarsa haka ba Allah ta'ala yake har a zo adadin ordinary salihan bayi sai wani a bashi thirty percent sai a ga duk garin ba zai wani ɗabi'ar kamar shi thirty percent kawai wani twenty za a ba shi kai wani alƙulan ten za a ba shi sai a ga duk abubuwan ba mutumin kirki da aka ce amana sai a ga duk abubuwan ba zai amana kamar shi kuma just only ten percent kaɗai kamar shi na wannan ɗabi'a ila a iya kuɗi ne yake da amana ko a iya kiyaye mutuncin mata na makwabta ke da amana kila idan aka shiga wani lungu kuma amanar sa bata kai ba ana shiga lungu ba a gane bane dan ba a je wajen bane na fata muna gane to haka level din dabi'a yake haka mataki mataki mataki mataki to sauraka yana da kyau mu kula da irin waɗannan abubuwa ba ta ce mu mutane ke kyawun zato duka kowa ka wurga shi a cikin ainihin burga mu maulana rasulullahi da ko ba ku al'umma ne na nabi sallallahu alaihi wasallam sauraka in ka ga mutum kaskantacce kaskanci na talauci ko kaskanci na tufaci ko ko menene to kai zaton bawon Allah ne karka to zata shi karka wulakanta shi ajin mola mul shehu Ibrahim radiyallahu anhu dacewa da wani hadisi na Maulana Muhammad Rasulullah domin idan ya rantsuwa Allah shi yayi kaza in ka jambole shi to Allah ta'ala yana yi ya tabbata hadisin kudusi hadisin Bukhari da Muslim ko ma zal ali taqrabu ilayhi bin wafil khair ko har zuwa karshen hadisi wa idza ahbabtuhu قل سوى الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ودعوا التي يبطش بها وإن سأل لي لو أهدنه وإن سأل عني لو أهدنه الله sai da yaransa yace idan ba na kai wannan matakin zan zama jinsa zan zama ganinsa zan zama halinsa an Allah ba Allah ce idan ya roke ni ne kaza na ne da tsarkin zaki da sai nayi idan ya ce kan ne kaza ya nemi tsari Allah ce na ne tsarkin zaki da sai na tsare da shi da abin da ya nemi tsari akai to kaga wannan mataki ne na na na na na na na na muhabba na wulaya wanda ba wace taka a wurin Allah madaukakin sarki Allah ka sa mu kai duka da farmu maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to bukatar sauran mutocin ko cikon waɗannan na la tadurrunna muslima karka dinga karka cutar da musulmi ainihin walau zahar durran ala yadayhi da'aban fattasir walau zahar durran ala yadayhi ko da cuta ta bayyana a hannunsa ya cutar da kai to kai karka cutar da shi ko kuma ko da cuta ta bayyana a hannunsa ya cutar da wani to kai karka cutar da shi wannan na daga cikin tarjiyar musulunci me ya kamata ka yi da'aban ka ɗiba halin kirki halin mutanen kirki me halin shine fafatafiyar ka gafarta ka kau da kai ka kasance mai afuwa daga lokacin da aka banke ka ta baya a ɗabi'ar mutanen kirki kana tafiya ta gaji an duke ka ta baya to kafin ka wai ka ga wanda ya duka ka ce na ya ce kowaye kar ka wai ga ma ka gama wai waye ma zai baka hakuri kafin ma ce a hakuri ka ce ba komai da ta Allah kiyaye gaba an taka maka mota an taka maka ta an koje maka kafin a wai ga ka ce Allah kyauta gaba ja mota ka gaba an gurje ma kafa an taka ka ce wayyo ka mun da kafa da karfi kafin ka ruga kai ashar ka ce astaghfirullah Allah na yaji duk abin da aka maka na ta yi ka to ba kafin ka wanga kai ashar kai gagi ka kurin dubo ta goma ga bane to ka ce kaya ce kaya ce an wuce wannan shi ne tabiyar bayan Allah haka ake su kowa ka tunce dan Allah idan kowa zama gala da tufansa haka shi ke zo na lafiya kowa mai afuwa kowa gafurur rahim kenan kaga mun dauki tabiyar Maulana Rasulullahi ke bil mu'minina raufur rahim kowa kasance rahim wa tawsab bil haqqi wa tawsab bil marhama kowa kasance mai rahama da yake kai ya tausayi a cikin zuciyarsa to haka ake so mu kasance gaba ke ɗaya mu wani su ne irin mutanen shehu radiyallahu ta'ala wa kuna ce yana da kyau ka zama haka ka zama haka ka zama na shehu da gaskiya ko maka zama haka ba to yi kokari ka zama haka da yaƙiya da kau da kai da abuwa ba fa sai an zo ana goro ana ana ana menene ana gogo ana Allah annabi kai hakuri kana wurguci ha ba da Allah me yasa ce haka eh babu laifi dan wani abu dan dan dan menene dan kunni ko gargadi babu laifi amma ba sai an zo ana ta maka godan Allah da maka na wani huci ko ko an taba manya ba sai an kai ga wannan matakin ba ko da ba ta kace ba wannan karka yi takama wai ai ba ta ka ba za ka yafe mata bayan ka mata ka ba ta tafane dan iskanci ba sai ka ka mata tafane sai da kai ciwon mata ta koshi sannan kuma ta kantara maka to dama wani lokaci kake so ta yi da yiwuwa an dai da yiwuwa dama yi bunkari in dai har da yiwuwa in dai da yiwuwa ba ai kai kaza ai da malamin ka ba ta da komai ma akan ta a da ba ta cika koshi ta abun nan sanar ta kantara maka wani ciki ai shine daidai dama shine dace wanda mace dama amma dai kai dan yunwa a to dama wannan na haka ne ai ka fusa ta ta kai ka hada ta in har kai wannan na haka sai ka ba da laifi ko da laifin ba naka ne zurbin ba naka ne suna kana da kyau mu lura da wannan dajo da halaye walana muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu sani yake cewa ka kasance mafi rangwame mafi jin mafi tausayi matakin farko a mafi kusa da kai daga kan halittu ta ce rasulullahi wa yafi kowa kusa da dan adam ta da yake matarsa wallahi haka manzo Allah faɗa ni saka ba taka tafi kowa kusa da kai kuma kan ranka gani zaka ga haka ne kuna kwana ɗaki ɗaya ba ki zai kwana ɗaki ɗaya da nan gaba sai dai in karamin yaro ko yana kai wani labar ka sallame shi ko ɗanku ko ƴarka shi ke amma ba taka kullum tare kuke kwana ɗaki ɗaya ka gaya muku kusanci da yafi wanda akwai shi babu ku kwana ɗaki ɗaya ku kwana kila ma fata da fata jiki da jiki ku kwana mayafi ɗaya akwai wani wa a halitta wanda za ka yi haka da shi ba mata ka gaya mu za ka yi haka da mahaifinka za ka yi haka da mahaifiyarka za ka yi haka da wani abokinka limbulin liɗa ba ka da riga zai da riga ku fara haka wai dan shi amini ku kut ta lalata da ke zai wu ba zai mutsayi ka ga kenan aqrabun nas ilayka take zawjatik mafi kusancin mata a yi halitta gare ka take matarka to haka kenan wa ta kusancin kan kyautatawa a halittar Allah kam mataka ce haka ne ce wanda ta fi kowa cancanta kyautata a halitta matarka dan annabi ya ce wanda fi kowa cancanta kyautata a gare ka wanda fi kusa da kai to matarka kuma ta fi kusa da kai da kowa to daga mata cewa sai yaya daga yaya cewa sai kuma a jallabin din iyaye su kusanci na jini ne ba kusanci na jiki ba su kuma to zan sai yan uwa dangi yayi kanni waye waye da sauransu sai kuma ta zo bangaren abokai din da sauransu to amma za ka samu kuma yanzu mafi munanawa a mu'amala mu kuma a yanzu shi ne mata mu kai muke fara muna namu wanda kan kan muna namu a halitta ce da kowa a yanzu mafi yawanci mu mun duka ba amma alƙur'ani kashi 70 bisa 100 wanda suka fi muna namu fiye da kowa su da iyalansu mata ne kaga an samu opposition wanda ba ta biyar maulana rasulullahi ba da ta da girman Allah ne a cikin mu gyara su matan a koya musu wannan ilimin kai ma kuma ka dabbaka ilimin a aikace ka kuma koya musu Allah ka samu dace alfarma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suraka wannan baiti shi yana mana gargaɗe da cewa menene karka ainihin cutar da musulmi ɗan uwanka ko da cuta bayyana a hannunsa to ɗabi'an mutanen kirki shine ka gafarta ka yace ka yafuwa kar ka dauki fansa haka ake so kowa ya kasance wacce ta fitar canta wannan ɗabi'a matarka kar ya zama akwai ɗaukan fansa tsakanin kai da matarka ka farke wannan daga karke kar ya zama da ɗabi'a ɗaukan fansa tsakanin kai da iyalinka kai da iyalinka kawai afuwa ne duk abin da yanzu kuskure kaza kaza ba daidai bane kuskure ne a gyara an gyara dan Allah ka hakuri wallahi ba ku ya wuce dan a gyara ne shi kenan ba kuma gori nan kaza na ce kaza je kaza na ta shekaru jiya ba na ce kaza shekaru jiya wancan ma na ce kaza wancan watan ma mun yi kaza bara ma mun yi kaza bara ha ba ha ba ustaz ha ba to dai yana da kyau a kula da irin waɗannan abubuwa to da ka yafi ya kau da kai yafi ya kau da kai yafi ya kau da kai idan ta koya a wurin ka to za ta ba ƴaƴanta za ta ba ƴan uwanta za ta ba danginta to daga wurin ta kuma ƴaƴanka za su koya dan Allah tarbiya ya girma ko da girma amma ka koya mata ɗaukan fansa to za ka ɗauki fansa kan yayanka duk abin da yaro mata sai ta ci ƙaniye shi kuma ƙyar yana yi za ka kai ɗazuma ka yi kaza sai ka ji fe fe fe daga lokacin da ya gano maman shi tana da riko kuma tana ɗaukar fansa akan riko to shi ma an ƙulla mishi wannan ɗabi'ar shi ma ɗan shi zai ci ƙwalin ubangi kuma da Allah an rusa karya ko ba rusa ba an rusa amma wa tushe rushewa kai kai ne baka daura ta akan wannan dabi'a ba kai ne zaka shanye cutar sai zama ka shanye naka ka ka dauke naka ka dauke na ƴaƴanka duka ka dauke da jikokin ka har ila mun kiyama wannan tafiya za ka gina wannan dabi'a shikenan zo na lafiya amma an kai gidan da zaka to ka toza ta na kowa kuma laban ya lalace saka da girma Allah mu dinga tausayin waɗannan halittar mata yi annabi ya ce karkatattu ne to dole mu tafi su a karkace haka maulana rasulullahi ya faɗa yadda kake jin daɗi da su a karkace haka za ka sha wuyan ma a karkace duk ɗaya ne ko ba ka bane ai karkatan su bai hana ka jin daɗi da su ba ko akwai wani karkatan shi yana ta jin daɗi da matan shi a tambaya da ke da Allah akwai hana ya ɗan daga hannu ya ce gashi ina jin babu ko to yadda karkatar su bai hana ka jin daɗi da su ba haka karkatar su kuma bai hana ka shan wuya da su ba haka dole za a guri dama ai fari da baki ne haka za a rayu dole wannan shine tabiya na gari haka yi kamata mu gyara Allah ka bani ikon gyara banki na gaba akan wannan eh fa inna zul fa inna zul khalq ibadallahi domin waɗannan halittu duka bayan Allah ne fala tadur akhi ibadallahi da haka dan uwana karka dinga cutar da bayan Allah al khalq iyalullahi ko annabi ya ce cewa halitta duka iyalan Allah ne wanda fi kowa alkhairi ga iyalan Allah shine wanda ya fi amfanar da iyalansa ma'ana iyalan Allah wanda ya fi amfanar da halitta shine sa alkhairi a wurin Allah shine khairun nasu man yanfa'u nas inji maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda wanda halitta duka iyalan ubangiji ne ko ko ibadan Allah ne saboda ka karka dinga cutar da bayan Allah gaba ɗaya dan sun cuce ka kai hakuri ka kauda kai na'am ya kai na'am na'am bakin karshe kenan sai shi sai buga maka wani misali shi a ai kai ma falasa sadra man yaduru abdaka ai kai ma wanda yake wanda wanda haka kawai kana zaune sai kaga mutum ya zo da bulala ya fara dukan yaron gidanka yaron shagon ka ne ma'aikacin ka ne akalla kullum ya zauna maka a shago in aka yi ciniki akalla na dubu ɗari kana samun riban akalla dubu talatin kana ba shi dubu biyar la'ada dan Allah kai zaka bari dubu talatin ta tafi a banza kullum a karya maka shi zaka bari dan Allah da ya zo aka fara dukan shi da yake me zaka fara yi matakin farko me zaka fara yi rike ice ko ba ka bane in ka rike ice ka rike yaro sai sai ka bata nan da yake faruwa ko ba ka bane zaka bari sai an karya shi ne ko ka aka kare jeje haka zaka je to idan kuma dan ka aka baka miji da duka kana ji kana gani irin haka ba dan Allah zaka bari sai an gama karya shi sannan ka ce me ke faruwa me ya matakin farko ka hada duka sai ka bahasi me ke faruwa shine ce shi baga misali ita ce ake ma ba za ka yarda a cutar da bawanka kana ji kana gani ba wa in asa ko da ba wanda yayi ba daidai ba ga wanda yazo zai dauki fansa zai dake shi da haka fattaqiyan rabbaka ka duka ubangijinka ka daina cutar da bayan Allah haka kawai tunda kai ma ba za ka yi a cutar da naka haka kawai ba ko da shi ne yayi da haka ko da bayan Allah sun maka laifi kar ka cutar da su kai hakuri ka yafi kai ne da kai ma kake mu wani ake hakuri ake yafewa to wannan shine policy na rayuwa kuma tarbiyyar shehu kenan haka ake so mutane shehu su kasance Allah ka samu zama ka alfarma su ma rasulullahi Allah ka samu gama lafiya Allah ka da imani Allah ka ba ni kun dabi'antuwa da irin waɗannan gwalagwalan halaye irin na shehu Islam shehu Ibrahim da irin wannan tarbiyya ingantatta irin ta gidan shehu alfarman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم كما أشرك لك إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين سبحان ربك والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 那。